وأصحابه ومن والاه اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من ضللت فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau uku ga watan ramadan a wannan rana za mu ci gaba mu dora inda muka kwana a jiya a kisimi na farko babi na hudu fasali na goma sha ɗaya dangane da fuskokin ijaji na alƙur'ani na'am بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نعم ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم an kwana a cikin karatu kenan wa min ha za ka dawo dan bayan kaɗan wa min ha jam'uhu li'ulumin wa ma'arifin dan bayan kaɗan ka gwani ko yawa wa min ha yana daga cikin mu'uzozi na alqur'ani jam'uhu tarawa alqur'ani li'ulumin ga ilmai daban-daban alƙur'ani ba wai kawai ilimin tauhidi ilimin wato ibada da sauran ilimin mu'amalat abinda ya shafi ciniki abinda ya shafi aure abinda ya shafi hudda ta yau da gobe tun da har zuwa yaki ba wannan kawai alƙur'ani ya ɗauka ba a'a duk sauran ulumai ma da rayuwar ɗan adam take da buƙatuwa ya zuwa gare su duk alƙur'ani ya haɗa alƙur'ani na farko ya ba da ya koyar kuma ya sanar da ilimin zamantakewa na hudar jama'a na siyasar jama'a na shugabanci alƙur'ani ya koyar da wannan sannan alƙur'ani ya koyar da sana'a ya yi magana a ilimin sana'o'i iri-iri daban-daban ya yi magana a ilimin likitanci ya yi magana a ilimin wato a taurari ya yi magana a ilimin halittar ɗan adam ya yi magana a kan ilimin tsirrai ya yi magana ba abin da alƙur'ani bai magana a kansa ba saboda haka ya zama wani marja'i wanda a duniya babu kamar shi akan kowane irin ilimi da kowane irin sani da fahimta kake nema shine wa ma'arifin wanda magan ilimin da larab da alkur'ani ya zo da su larabawa kansu ba san su ba domin a larabawa a wancan lokaci kafin zo maza Allah sallallahu alaihi wasallama to a ilimi a rayuwar dan adam su ne a baya a rayuwar dan adam ilimi to larabawa su ne a baya kamar yadda ya inganta hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa na hana ƙaunin umuyuna mutane ne yadda babanmu ta haife mu haka muke la na ƙara wa la ba ma karatu ba ma rubutu ba ma karatu ba ma rubutu saboda haka babu wani ilimi a duniya da kafin zuwa musulunci za a ce sai an je wajen larabawa za ka san shi babu amma dai sun san ilimin da suka fi ƙwarewa a kai ilimin nasara kowa ya san baban shi ya san kakan shi ya san kakan kakansa ya san ƙabilarsu ya san daga inda suka taso duk balarabe ya san ilimin nasaba kuma akwai su da iya zance zarwance kan da iya magana da babu wasu irin wacce ba su iya ba da waƙa da waye dole amma wani ilimi na rayuwa kamar abin da ya shafi ilimin handasa mana injiniyari kamar ilimin likitanci kamar ilimin riyada kamar ilimin siyasa da masu ko shugabancin mu ba su shi saboda haka duk ba su da wannan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama shine kamar yadda malamai suke cewa wato fataha Allahu bihi a ayyunan umiya idanuwan da da suke makafi Allah ya bude su zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa azanan summa da kuma kunnuwan da suke tosassu zuwa manzo Allah ta sai ya bude su wa quluban gulfa da zukatan da suke rufaffu zuwa manzo Allah ta sai ya komai sai ya zama da yanzu kuma duk wani ilimi a duniya sai an jujjar larabawa amma da ba su san kuma ba da a duniya ba a ma san a ina suke ba waɗanda suke kusa da maraya to wasu ne suke mulkarsu kamar yadda muna aka zo aka ta mulkanmu to a da kafin musulunci rumawa su suke mulkar larabawan afirka tun daga libya tunisia to duk rumawa su suke mulkarsu da can tsallake to duk rumawa su suke mulkarsu waɗanda suka kusa da farisa irin su iraki irin su bahrain da su yaman to duk farisa suke mulkarsu ba sa waɗanda suke can ciki irin ƙasar makaɗin su domin su ba gefe suke ba suna can ciki to su ku an basu kawai su mulki kansu ba su da komai shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa Kisra takarda kiransa zuwa ga musulunci fige ina yake ma ake a ina yake an ka domin ba a faɗi wani gari da yake sananne a duniya ba gashi kuma har ya rubutowa babban sarkin duniya wai ya bi shi waye wannan aka yi ta cigiya wai a gano ma ina ne sai da wani ya ce yana zaton mai rubuta wasiƙa nan can cikin duwatsun nan na tahama a nan yake ya ce don haka ne ai hakiminmu na yaman zai yi musanin ina yake a gaya wa hakimin yaman yanzu ko ina yake a nemo shi a cikin duwatsun nan a taho mana da shi kaga sai da aka yi tawassuli da na yaman tun da yaman ƙasar larabawa ce amma lokacin da mutanen afirka habashawa suka je suka kori larabawan da ke wajen suka mulke garin larabawan kasa wani abu suka yi mutanen habasha ne suka mulki yaman sai da saifu ibn zai zanin ya je farisa ya nemi gudunmawar sojoji a bashi da allah ya taimaka ya kori bakaken fata da suka zo suka mamaye mai gari sai da yawa sarkin shi sarkin yawan din ma a lokacin shayin kai mu ba za mu je ba wannan duwatsun da wannan wuraren ina za mu wannan kai da tunda haka zo wajen mu ka mutunta mu a ba shi buhu kaza na zinare ya ya je dan san yanda zai shi kuma da ya fi shi ya bi wayo da ya karɓo buhunan zinare yana fitowa kuma fada sai dinga watsawa talaka ana tawawa ya dinga watsa zinare sarki yana cikin fada ya ce ihu me nake ji sai aka ce ai bakon nan ne kuɗin da aka ba shi yake watsawa mutane suke wawa su ku kamo shi aka dawo da shi ce kai zato kake ba mu san daraja abin da muka waka ya zan ba kuɗi ka je ka taimaki mutanenka kuma ku tsaye ha ba ran kai daɗi in dan wannan ne ai da ba zan zo nan ba ai wannan kaya zan yi yo duk duwatsun garin mu wannan ne ai in dan wannan ne ai duk dutsen da ka gani a garin mu wannan abin ne sai ya ce a wannan aji haka garin da ku yake ta haka garin mu yake ita an dinare duk dutsen garin mu zai shi sa su ma wa'ancan suka suka kore mu suka wayanci a wannan za a taimake ka shikenan sai aka sake sabon shawara aka hada mai rundina mai karfi ya je suka kori habashawa daga yamma to tun daga sanan kurs take mulkin yaman ta karkashin indirect rule shi sai fi ibn ziyad zalla to kaga laraba ba kowa bane su a duniya ba karfin siyasa ba karfin ilimi ba ƙarfin ba su da komai mazala ne sallallahu alaihi wasallam ya hada su je daya ya mai da su al'umma ya musu constitution ya kawo alqur'ani ya tsara musu jagoranci da mulki ya zama na musulunci ya gama da duk larabawan da suka takadare suka dawo ƙarƙashin musulunci sannan duk larabawan da rum take mulki ƙasar sham gabaki ɗaya rum ce take mulkinta abin da musulunci ya zo ya turmushe su ya kore su gabaki ɗaya sai da suka tsallaka ruwa sannan ya biyo su nan afirka ya tsallako misira ya ci misira ya bi duk tunisiya da tarabulus da waye duk ƙasashen afirka da turka da wannan rumawa suke mulki da farsa duk aka kore su to duk musulunci ne musu wannan gata saboda haka in ba dan zuwan musulunci ba ai larabawa ko sunansu ba za a ji ba ko suna ba su isa komai a duniya musulunci ne shi sa shi yake cewa babu wani mutum da ya taɓa yi wa ƙabilarsa gudunmawar da maza la yi wa laraba a duniya babu wani mutum da ya taɓa yi wa ƙabilarsa gudunmawa da maza la yi wa laraba yau ya mai da garinsu ƙiblar duniya kowa so yake je can kowa tallancen yake kowa dubancen yake da ku ba san su ba kowa bane su na'am to su laraba ba san wannan karatun ba amatan gaba ɗayansu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya gaya musu cewa yana ɗauke da wannan ilimin ma ba su san ma ya sani ba domin manzala sallallahu alaihi wasallama ba wai sai daga baya sani ba da sanin sa yazo idan mutum ya yi shiru alama ce baya magana a bai tashi yi ba ne duk ran da ya tashi yin mata arawal amma mata ta arabu ne in ji hajjaji wace sai ran da na sauke rawani na kwa gane kowa yau to manzala sallallahu alaihi wasallam kullum abin da muke faɗa su annabawa suna harkokin su ne kamar da mala'iku suke cewa wa ma la tanzalu illa bi amri rabbik ba hakko muke tahowa ba sai an ce mu taho to annabawa ba sa magana sai an ce su yi magana in ba a ce su yi magana ba sai su shiru abinda zai sa ka gane cewa da sanin su kamar mala'iku ka san mala'ika ana halittarsa da ma'arfarsa ake halittar shi mala'ika bai taɓa zama cikin hijabi ba shi da ma ana yana bude ido cikin sanin Allah ya bude ido to haka annabawa suke tunda annabi Isa yayi magana ran da aka haife shi ya faɗi kowaye shi ya faɗi abin da yazo yi ya faɗi matsayinsa to wannan ya nuna cewa da sani suke zuwa annabi Yahaya ma Allah tabaraka wataala ya tabbatar da cewa tun yana kai sai da ta kai annabi Yahaya idan babarsa idan tana tsaye idan annabi isa ya zo gabanta ya tsaya sai annabi haya a cikin ciki ya juya su yi magana da annabi isa yana daga waje shi annabi haya yana cikin ciki shi kuma annabi isa yana waje yana yaro karami amma kuma suna magana saboda rayuwar annabawa ba irin rayuwar mu bace ba hudda su saboda haka annabi ya san komai amma yana jiran a gaya masa cewa ya faɗa tunda akwai annabawan da suka zo suka tafi matarsu ma ba a ce ta gaya musu su gaya musu wata kawai ba suka kyale matarsu akan yadda take shi kawai abin da ake so shi ya tsaya kawai ya isa ba a yi mai izini ma ya gaya matarsa ba to wannan kuma sai ka ce bai san komai ba in ya yi shiru a kafin annabtarsa a keɓe bi ma'arfatiha da saninta ko tsayawa da irin wannan ilimai wala yahidu biha ahad min min ulama al-umami kuma ilimin da alqur'ani yazo da shi al'ummatai ma babu wanda ya isa ya san irin wannan ilimin domin a sannan a wancan lokaci ba makir wanda za a leka to har yanzu makir din da ake da shi ba zai iya hango komai ba to abinda alqur'ani ya hango ya faɗa a sama har yau ba a hango shi ba to a wancan lokaci ya za a yi wani malami komai iya binciken shi da sanansa ya iya gano wannan abin ba zai iya gano cewa a a walamiran da zina kafaru annas sama annas sama wato wala da kana tara ta kan fa fata kanahuma ya za a gane haka da wani ilimi za ka gano cewa da sama da ƙasa a haɗe suke da aka yi wani zo wani yanayi aka ce sai muka buɗa su sai muka buɗa su to da muka buɗa sannan waye ga sanda aka yi wannan tarihin shekara miliyan nawa da yin wannan abu wa zai iya ganowa babu wanda zai iya ganowa amma sai gashi alqur'ani ya faɗi shi an ji shi ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abu cewa ma waje anna min al-ma'i kulli shay'in hayy me Allah yake nufi da wannan magana cewa kowane abu rayuwarsa mun sanya shi daga ruwa ne kowane abu rayuwarsa mun sa ya daga sai fa yanzu ne bincike ya gano cewa da jini da ruwa a jikin mutum nawa ne yawan ruwa nawa ne yawan jini idan ruwan da ke jikin mutum da zai iya zubewa zuwa lokaci a kimiyya lita nawa ne zai iya rayuwa da ɗan adam ɗan adam zai iya rayuwa da jini ba wai ɗan adam ba har dabba akwai wanda zai za a iya zuke ruwan jikinsa ga baki ɗaya saboda yana da jini ya rayu ba zai iya sai yanzu ba a gano haka amma tana alƙwarar ya ce wajen annabi da mai kulle shekin hai to irin waɗannan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga faɗa a cikin alƙur'ani wanda sai yanzu ne bincike ya ɗan hangi ma abin ba za a ce ma ya gana ƙyaƙyace abin ba saboda haka babu wani malami a wannan lokacin da zai iya cewa eh to a sannan ma dai karanta akwai ake saboda imani yanzu ne ilimi yake sa ake gigita don gano magana sabon minku tafiyan babu wani littafi daga littafan mutanen da da ya tare irin ilmin da alkur'ani ya zo da su saboda haka aka tara a cikin alkur'ani na bayanin ilimin shari'u watan bihi da kuma faɗakarwa ala ɗurƙil hutun aƙaliyyati da kuma alkur'ani yakan kawo hujjoji na hankali cewa ka auna a hankalinka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa za mu kawo muku ƙul alhamdulillah sai rikun mu ayati fata'arifunaha Allah ya ce ka gode wa Allah zan nuna musu ayoyi na har sai kun gane su har sai kun gane su abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne a wani wajen Allah na cewa wasa ta'alamu wala ta'alamunna na ba abu ba adahi za ku gane abin da nake faɗa nan gaba kaɗan kaga duk wannan magana ce ta hankali cewa ka auna ka gani shin yanzu wannan da wannan zai yi daidai a kaman ya faluku kamar la ya faluku ba hankali bane wannan ni ina yi shi yana yi to shi baya yi kuma sai mu zama daidai to kuma waɗannan da kuka ce suna su ma alloli ne Allah ya ce aruni ma za halaku ni dai ganawa ni ne ne kaza ni ne ne kaza ni ne ne kaza ni ne ne kaza to shi wannan da kace shi ma Allah ne to aruni ma za halaku ai ka gana kaza aka ce ta sarkin shamunuku yace ai ka san Allah nan baya ji to ya zaka yi wato ka bauta wa Allah da baya ji baya gani baya kaza baya kaza baya kaza to Allah yana magana da hankali dan mai hankali ya auna ya fahimta na'am warad ala firqil ummi da kuma yanda alqur'ani yake yin raddi a kungiyoyi na al'ummatai mulhidai kafirai bibarahinan da hujjoji kawiyatun masu karbi wa adillatin bayyinatin da dalilai wanda suke bayyannu sahalatul alfazi alfazi dan kadan a gayawa cewa je ka bincika je ka tambaya je ka gani zai iya yiwuwa mutumin da baya kaza baya kaza baya kaza kuma ya iya kaza aula da kan gargani da lafazi dan kadan Allah zai mai da raddi akan duk wata shubha da wasu za su iya kawo mujizatul maqasidi da take da wato takaitacciyar manufa kan a cikin ɗan magana kaɗan a gaya ma abin da ake so mutahadliquna ba'du masu zan wato kirkira ko da'awar hazaka sune mutahadliquna wanda yake ganin cewa yana da fasaha ko yana da ganewa wato shi haziki ne bayan ku hazikin na ƙarya ne to sun sun yi kokari an yansubu adillatan su kafa wasu yan hujjoji misalin ta falin ya kadiru alaiha ba samu iko ba duk wanda ya zabi da zai yi wani abu sai ga ashe wato kuskuren sa da jahilcin sa ne ya bayyana kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bi qadirin ala an yakhluqa mislahum mislahum Allah tabaraka wa ta'ala yake yanzu wanda ya halicci sama wanda ya halicci ƙasa da abin da ke tsakaninsu yanzu ba zai kana ganin ko bai da iko ya sake irin su Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wato ai dawo da ku bayan kun mutu ai shi yafi sauki akan yin ku ba ku babu ku ni na yi ku ba ku kwata kwata to kuma kawai dan yanzu kun kwanta bacci in tashe ku daga bacci shine sai zama wahala kai da aka yi ba kai gabaki ɗan ai wato dawo da ku cikin rayuwar ku bayan kun mutu Allah ce ai shine mai sauki ai gabaki ɗaya ma khalqun wala ba'sukum illa ka nafsin wahida gabaki ɗayan ku ba goce rai ɗaya ba yanda za a hukunta rai ɗaya haka za a hukunta ku gabaki ɗaya ba ku da wani abin da za ku ɗauki Allah za ku ɗauki hankalin Allah har Allah ya kasa yanda zai yi da ku shi ne wanda ƙuliyu yi hallazi an sha'aha a wala mara halarci wanda ya halice wato ya halice su a farkon lokaci shi ne zai dawo da su Allah tabaraka wa ta'ala in yan tashi magana in ya faɗa abu wato kaga Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat Allah ne zai nuna kudurarsa fa da buwayarsa da ikonsa sai ce ku kalli raƙumi wani ku kalli raƙumi mutum ya kalli raƙumi ta raƙumi za ka iya gane buwaya ta Allah wannan ya sa masana sun sa raƙumi a kafa menene hikimar da Allah a cikin halittar nan gabaki ɗaya dabbobin nan gabaki ɗaya ya zaɓi raƙumi yake a iya gane tauhidinsa da ƙudurarsa da buwayarsa ta hanyar raƙumi an yi rubuce-rubuce a kan raƙumi an yi saboda a gano irin hikimar da Allah ya sa ya zaɓi raƙumi a cikin wato dabbobi haka a jikin ɗan adam Allah yana nuna cewa zan dawo da ɗan adam zai sai hatta kai Allah ce adira ala annin sauya banana a cikin ɗan adam kaf Allah sai ya zaɓi ɗan yatsa ya ce dai kun ga ɗan yatsa nan nashi sai na dawo da shi daidai yanda yake da fatarsa da ƙashinsa da naman shi da farcen shi sai na dawo da shi yin da yake to duk lokacin da kaci Allah ya faɗi wani abu a cikin sauran halitta to akwai isharar da Allah yake so a fahimta ta faɗin wannan abu Allah ya zazzaɓi wasu abubuwa kaga Allah tabaraka ta'ala yanda ya zaɓi raƙumi ya zaɓi cewa falyan gurin insanu ila qa'ami mutum ya dubi abincin da yake ci ya aka ya zama abinci hanyar da aka biyo har ya zama abinci kuma da ya zama abinci in ya ci me ya fa'ida abincin ya abincin yake a jikin shi me ya dangantaka jikinsa da abincin duk wannan sanarihin wa ayatu na fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq dan ka gane cewa Allah shine tabbas Allah shine gaskiya Allah shi ne wanda in ya faɗa ƙaunuhul haƙ maganarsa ita ce ta ƙarshe amma in ba haka ba babu wanda zai iya yin magana irin ta alƙur'ani kuma ya zama da ta zauna irin ta alƙur'ani ta zama lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zance da yake da hankali yana cewa wato mu'auna da a sama da kanin sama da ƙasa alloli biyu ne suke da sama suke da ƙasa lafasa da da da saman da ƙasan sun ɓaci wannan ka auna ko a gidanka a ce ko biyu ne masu gidan kowa ɗayan baya ƙarƙashin ɗayan kowa umarnin da ya ga dama yake bayarwa a gidan mutum biyu gidan zai zaunu a in ka ga ina tafiya a tsari daya to abu ɗaya ne yake da shi mai shi shi ɗaya ne Allah ta baraka wata ala ce to ku auna ma ko a kan idan an samu Allah ta baraka wata ala ce abdan mamalukan bawan da mutum ɗaya mallake shi da bawan da mutum biyu ne suka mallake shi alaysa wa yana masala wannan salama lirajulin wannan mai gidan shi shi ɗaya ne wannan kuma gidan masu gidansa guda biyu ne ɗayan ya ce zo ɗaya ce zauna magana ba zai ji ɗaya ce huta ɗaya ce a aiki zai mu kaga bawa sai zama na ya shiga matsala amma in ka ga sama da ƙasa kullum inda rana take hudowa ranar take fitowa kullum inda take fitowa ranar take fitowa kullum namiji ne da mace suke haɗuwa a hanyu kullum namiji ne da mace suke komai tsarin Allah a haka yake walan ta jin sunnatul lahi tabdila to za ka gane cewa Allah shi kadai yake tafi da abin domin da wasu ne su biyu a Allah ya ce la zahaba kullu ilahin bi ma khala da wata rana an yi rigima an ce mu dai mu raba kowa ya dauna shi yanzu nan Najeriya ma wata ake kowa ai biya fara ayi wane ne ba an gaji da haduwa to Allah ya ce tabbas in dai kowa zai ji shi yake da mulki a inda yake to wata rana za a ce araba kowa ya dauna shi amma tun da kuka ji ba ku ji rigima ta da wani ba kun san ni kadai nake harka ta kaya na ne ni daya nake abin da na ga dama kuma babu abin da yake tukuce mu abinda duk kuwa gani ni na ga dama ya yiwu abinda ban ga dama kuma ba zai yiwu ba Allah ke ila ma hawahu min ulum siyar zuwa kuma abinda alqur'ani ya tare daga ilimin tarihi tun daga farkon halitta Allah ya ba irin labarin da bai ba mu ba halitta annabi adamu shi gwagwarmayarsa da shi ɗan shigarsa aljanna fitowarsa daga aljanna zamansa rigimar ƙabila da habila haihuwar shisu haihuwar idrisu haihuwar annabi nuhu gwagwarmai duk alƙur'ani yana ba da labari har zuwa a zo kanka duk alƙur'ani ya ba da babu wani littafin tarihin da zai wani wa an bayar da labaran al'ummatan da suka wuce wal mawa'izi da wa'azozi da alqur'ani yake wal hikami da hikimomi alqur'ani ya faɗi hikima wacce ko a ina ma sai ka amfani da ita ko ya karin magana duk alqur'ani yana yin wannan hatta ya nizal jamlu fi samil fiya duk alqur'ani yana yin wannan magana wa akbar ballantana kuma labaran lahira inda shi ya fi sani shi ya fi iyawa idan ka malaman tafsiri malaman hadisi suka ce idan sahabi bai ce mazala ya ce ba amma ya bada labarin abin da za a yi a lahira to ba sai ya ce mazala ya ce ba mazala ne ya gaya mai don ba yanda za a yi san abin da za a yi a lahira sai ta hanyar mazala mazala ne kaɗai zai iya gaya mai abin da za a yi a lahira duk karatunka za ka iya sanin abin da ake a lahira ba zai yiwu ba ba yanda za a yi ka san abin da ake a lahira mutum yana wato ta'ala tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad taqatta bainakum duk abin da kuke da shi a da yanzu mun sa kuka mun yanke babu dangantaka ne tsakanin mutum yana mutuwa shikenan ya rabu da ku kun rabu da shi babu wata dangantaka tsakanin ku ba za ku karba da gurin ba zai karba da gurin ku ba eh laqad taqatta bainakum dalla ankum wa kuntum tafsiruna wa mahasin adabi da kuma koyi na dubba irin kamar yadda kisa annabi lukman abin da lukman wato yake ladabtar da ɗansa akan cewa ita za ita za ita za ita za har ta kai na cewa wala ta sa'ir saddaka linnas wala tamshi fil ardi marha duk wannan ta'jibi ne ladabtarwa ne da yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake zaburawa akan ciyarwa da kula da makoci da kula da iyaye duk ladautarwa ne duk kuma alkur'ani ya zo da wannan washiye mai da ta'adoji wanda suke manya Allah jalla ismu yana cewa ma faradana fil kitabi min shay'in babu abin da muka rage alkur'ani ba abin da mu kawo shi to babu wani littafi da zaka iya kawo shi ya hada ma wannan abu a ce komai ya faɗa duk abin da ka zo kan sai ka ce ga babun shira duk wasu an musu surori da sunayensu ka duba da yadda aka yi wato bayan an yi surar annabawa a dunkule kuma aka kowane annabi aka yi mai surarsa sannan a ɗabi'a ta mutuntaka akan surar mutum akan surar mace akan surar abinci na rayuwa ga baki ɗaya akan surar dabbobi akan surar 'ya'yan sarakuna akan surar 'ya'yan manya kowa babi babi babi babi kowa Allah ya ba shi haƙƙinsa tsirrai ƙwari kowane abu sai da aka yi mai surarsa akwai ta ƙwari an kabuti akwai ta dabbobi irin su bakara irin su filo ga sanan akwai ta mutane suratul insani akwai ta mata suratul nisa'i akwai ta ƴaƴan manyan mutane suratul ali imrana ga sanan kowa an ware masa nashi babu wani abu da zaka ce alqur'ani ya manta da wannan bangaren eh kamar da shi yake cewa an ce ya ce wata kisa an ce ba abin da alkur'ani bai faɗa ba da komai kankanta su komai girman su aka ce eh sai aka sai wani ce yana tambaye wani ɗalibi sai ya ce to ai Allah bai faɗi faransa ba ina faransa a alkur'ani sai ce a Allah ya faɗa sai ce ina ya faɗa ce sa'urikum daral fasiki yace faransa kenan sauri ku dar alfas ina yace ai faransa kenan yace Allah ya faɗe ta na wa nazzalna alayka Allah ya tabaraka ta'ala cewa mun saukar a gare ka alkitaba littafi tibyana bayani li kulli shay'in da kowane abu abinda duk baka gan shi ba kai ne ka takaita baka gan shi ba eh kai ne baka gan shi ba amma akwai shi duk abinda baka gan shi ba to kai ne ilimin ka ya takaita baka gan shi ba an ce sai lawa Usman ya ce da ta da raƙumin sa zai bata alqur'ani zai buɗa gan shi eh da raƙumin shi zai bata to alqur'ani zai buɗa gan shi to da yawa bayan Allah alqur'ani in sun buɗa gari guda ne a ciki sai iya inda yawon ka ya tsaya sai iya inda yawon ka ya tsaya wala kadara bala lillahi fi hadhihi alqur'ani min kulli masalin Allah tabaraka wa ta'ala kuma a wani wajen yana cewa babu misalin da ba mu saba mutane ba min kulli masalin babu misalin wato da mu gaya mutane ba akan kowane abu na rayuwa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa anzala alqur'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alqur'ani yan amira mai umarni mai tsawatarwa sunna ce wacce take tabbatacciya magaruban ko misali ne abin sabawa bi na ba hukum a cikin shi akwai labarin ku ma kana qablakum da labarin abinda aka yi kafin zuwan ku wa nabawu ma ba'adakum akwai kuma labarin abinda zai zo bayan kun tafi wa hukuma ma bainakum akwai kuma hukuncin abinda duk ya faru tsakanin ku to alqur'ani yayi bayanin sa idan abu ya faru idan aka jawo alqur'ani aka dora akan abun sai ka ji kamar sai yanzu alqur'ani ya sauka kamar da ita ayar bata ma fara aiki ba sai yanzu Dole raddi wato tsawon nanatawa baya tsufar da shi ajaibu abubuwan ban mamakin sa ba sa karewa wal haqu shine gaskiya laysa bil hazari ba sirri bane wanda duk yayi magana da shi yayi gaskiya yi adala wanda yayi hukunci da alqur'ani yayi adalci khasama wa man khasama bihi wanda ya kafa hujja da shi falanta to shi yayi rinjaye rada wanda ya rantsuwa da shi ya yi adalci wanda ya rago da shi a sama kenan wanda ya rago da alkur'ani ya yi adalci wanda duk ya yi aiki da alkur'ani ujira za a ba shi lada bihi hudiya ila siratal mustaqim wanda duk ya riko da alkur'ani wannan an shirye shi zuwa tafarki madaidaici bil huda min ghairihi azallahu Allah wanda duk ya nemi shiriya ba ta alkur'ani ba Allah zai bashe shi kasama walla wanda duk ya hukunci ba da alkur'ani ba Allah zai karya shi halaka shi shine an bato wanda yake gwani shine haske bayyananne shine tabarki madaidaici kace shine igiyar Allah mai karfi da bata tsinkewa washafa'un nabi shine mai wato warkarwa wanda yake kuma mai amfani ismatuwan wato isma ne kiwo ne tsari ne da mantaman saka bihi ga wanda ya riko da shi wani jaton kuma tsira ne da man tabi abu ga wanda ya bi shi la awaja ba zai karkace ba kai kun ballantana a nemi wanda zai ta da shi ba zai karkace ba ba yi sa'atahu ballantana a zarge shi ajaibu abubuwan ban mamakin sa ba za su kare ba ala kasratir raddi wato kuma baya tsufa saboda ana yawan nanata shi to haka dai makamacin wa'annan maganganu kamar yadda aka rubuce su daga ibnu mas'udin Allah ya dade shi yana faɗa ma a cikin ruwayarsa wala ya katalibu baya sabawa da junansa inda Allah ya ce lau lau kana min dillahi la judufi ikhtilafan kaseera to da yake a wajen Allah ne ko ina za ka ji daidai yake da ko ina ba inda zai waiware junan shi wala ya ta shanu ba za a muna muzanta shi ba a cikinsa akwai labarin na farko da na ƙarshe ya zo a cikin hadisi Allah madaukakin sarki ya faɗa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Taurat ni mai saukan maka da at-Taura ne hadisin ai hadisatun wacce take nan kusa mana hadisatun innan ba wai dan ana nufin cewa alqur'ani fararre bane alqur'ani ba fararre bane tunda zancen Allah ne kuma ya ce min zikirin min ar-rahman muhdathin illa sama'u wa hum yal'abun muhdathin din nan a'a ihdasin sauraron da suka yi ba ihdasin na alqur'ani ba a ayyunan umya da zaka bude idanuwa makafi da shi wa azanan da kunnuwa sun man tusassu wa kuluban gulfa da zukata wanda suke rubabbu bil ilmi a cikin ta akwai marmaro na ilimi wa family da fahimta ta hikima da kuma dausayi na zukata ya an karbo daga kabul ahbaru manzala yana cewa alaikum bil qur'ani ina muku wato umarni ku riko da alqur'ani fahimul uquli domin shine fahimta ta hankula kuma shine hasken hikima Allah madaukakin sarki yake cewa ya qusu ala bani isra'ila akasar allazi hum bi yaqtalibuna tabbas wannan alqur'ani yana gaya wa bani isra'ila abubuwa da yawa da da suka yi sabani yanzu alqur'ani yazo ya tabbatar da yanda magana take kuma yana cewa haza bayanin nasu hudan alqur'ani fa bayani ne ga mutane kuma shirya ne ka karanci aya har zuwa ƙarshen ta to a wannan aya kuma a cikin alqur'anin sai aka hada wujalatu alfazihi tare da takaita labuzzan sa da kake ga alqur'anin nan kamar da yawa da warware maganganun su za a yi to yawan nashi ya isa to saboda haka haka ijazin sa aka yi aka tattare shi dan ya koma haka wato wujadatu alfazi takaitattun lafazin sa tare da kuma tarin kalmomin sa al'aba ma bil kutubi qablahu linkin linkin abin da ke cikin littafin da suke gabaninsa alan ta'abi minhu marratin wanda su wa'ancan taban su kuma sun linka shi wato fadi da yawan lafuzza yana daga ciki ma fi bainar dalili wal madaluli alqur'ani a ciki akwai dalili akwai madaluli ma'ana duk lokacin da ake son ai ma magana akan abu sai an ka abin an aji shi sannan sai a kawo dalilin da zai nuna ma raunin abin kuma tajja wannan kuwa shi sa ya buƙatu wato tsaruwa alƙur'ani wasfihi da ko kora sama eh wasfi ba rasfi ko wato kyan sifarsa wa ijazihi da ijazansa ma'ana kalma kwaya ɗaya ta tare maganganu da yawa ya kalma kuma Allah ya ce a ilahun ma'allah a ilahun ma'allah wannan kalma ce kwaya ɗaya amma ma'anoninta bayaninta sharhinta sai a yi littafi da balagarsa hazihil balagarta kuma a cikin balagar nan kuma wato zance ne ake yi da balaga da fasaha kuma a cikin balagar da fasaha ana cikin yi ma zancen a ciki kuma ana umartar ka ana hana ka ana ma wa'adi wato alƙawarin lada da alƙawarin azaba wa'idi shine alƙawari na azaba wa'adi kuma shine alƙawari na rahama Allah ya rahama fatali lahu mai karatu ga alqur'ani ya fahimu zai fahimci mawdu'ul hujjati wajen hujja wata kalifi da lokacin da ake wato umartarsa da wani aiki min kalamin wahidin daga zance daya munfari da da sura kwaya daya a cikin zance daya sai a kamar wanda suke cewa wa auhayna ila ummi musa an rabbihi fa idza kifta alayhi fa halqihi bil wala takhafi wala tahzani inna radu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin a cikin aya daya an ba da labari biyu an ba an yi hani guda biyu an yi umarni guda biyu an yi bishara guda biyu a cikin aya ɗaya kuma saboda gwaninta ta alkur'ani yana daga gare ta wato abubuwan da alkur'ani ya zo da su na ban mamaki ufi haidayen aka sanya shi a wani tattali guda ɗaya almanzum wanda yake tsare ne allazi lam yu'had ba a saba da irinsa larabawa wato saboda kamar yana faɗa ɗazu in dai a buɗe baki ne a yi magana to su ne gwanayen nan a cikinsu akwai kuɗa ba'u su hudu ma suka iya a tara jama'a su yi lacca to ko me ake so su faɗa sa faɗa a cikin su akwai shu'ara mawaƙa su ko me ake so su yi wa waƙa to za su yi mai waƙa a cikin su akwai utaba'u su kuma duk wani abu da za a yi rubutu a ƙasa wato a faɗe shi tsarin rayuwarsa da tsarin al'adarsa da tsarin halittarsa to su kuma su iya wannan daga cikinsu akwai waɗanda wato ruwaya suke yi akwai wanda su kuma yi suke yi ba abinda ba sa a cikinsu to da alƙur'ani ya tashi zuwa sai zo da wani tsari shi ba waƙa ba shi ba ba ba waƙa ba ta buzairu ya ce na auna magana shi na auna na auna duk wani wazani na waka sai da na tura magana sa kai ce wallahi ba wanda ta hau yace to tunda ko na kasa hada ta yace wallahi a duniya ma ba wanda zai iya hada ta saboda yanda yake ji da kansa alqur'ani zaka same shi yana sajai zaka same shi yana jinasi zaka same shi wato yana dukkan nau'o'i na balaga musamman ijazi din nan ijazin nan da nau'o'insa guda biyu ijazu asalin wa ijazu hasfin duk alqur'ani ya iya kowanne kuma zai zo in ya kawo shi a gwaninta kamar da makaranta jiya cewa wakila ya arubula ima ake ya sama wa kali din nan to da yawa za su kaji kamar misalin ijazu hasfin cewa fasakala huma sun mata wallah ilin zilliku rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir sai Allah ya ce fa ja'at idahum wa tamshi ala istiya malam balaga suka ce ka ji gwaninta ka ji ijaji saboda wani sa'in sai an yayyanke magana dan kada magana ta tsawo kuma a jona ta amma fa gwaninta da ake yi idan ka yanke magana ka zubar ka jona to jonin naka shine zai yi bayanin abin da ka zubar amma in kai jonin jonin ya kasa faɗin abin da ka zubar ta bakai gwanintawa dole a jonawar ga shi ka yanke magana ta takaita ta to daidai inda kai jonin duk mai hankali da ya zo nan zai ɗauko wancan bayanin da ka zubar shi ya haɗa a kan sai haɗin shi tunda annabi musa ya shayarwa da 'ya'yan annabi shu'abu wato ruwa shikenan ya samu wata inuwa ya je kishin gida ya zo na ce to Allah ka gane dai yanzu Allah ko lomatu masu wani ke ban san kowa a garin nan ba sai Allah ya ce fa ja'at idahum ma tamshi sai ga ai ta zo tana tafiya cikin kunya tace ina abiye da ukule zai ka adar masu aita da baba ya ce ka zo dan ya baka ladan aikin da kai wani sharuwa duk mai hankali ya san sun koma gida duk mai hankali ya san sun ba uban labari duk mai hankali ya san uban ya ji daɗi duk mai hankali ya san uban ya ce je ki kirawo shi kawai sai Allah ya ce ga ta ce babu mu ya zo ce ka kaga aka kwashe wancan zancen haka zubar saboda me in ana faɗin irin wannan to zancen sai ya tsawo kuma ya yawa to alkur'ani ba irin balagar da bai nuna ba ba irin fasaha da bai nuna ba idan ana maganar saja'i abinda suke cewa saja'i wato ka dinga kawo magana kana tafiya kamar wata matattakala kana kulla wannan da wannan wannan hawa tana hawa kan wannan wannan tana hawa kan wannan wannan tana hawa kan wannan kuma tare da tsarin zancen bai kauce ba ko kuma ka zo ka yi jinasi ka dinga ɗauko maganganu ma'anar lafazin iri ɗaya ne amma ma'anar kuma ba iri ɗaya ba ce to duk alƙur'ani ya ƙi wannan ko ka zo ka yi ƙafiya waƙa ka ta dinga ƙarewa da wani harafi to alƙur'ani sai yi ƙafiyar kuma ba waƙa ba ce su kuma san ana ƙafiya ba a waƙa ba amma alƙur'ani sai ya zo ya ce wa shamsu wa bahaha wal qamar idza talaha wannan hari da dalla to wannan magana waƙa ce a ba waƙa ba ce to zube ne to wani irin zube ne wannan mai kafiya wani irin zube ne mai tafiya da saja'i irin wannan to duk alqur'ani saboda me tunda wajen sarakunan magana aka zo to dole a burge su da magana idan ba a burge su da magana ba to ba za su je don duk mutum ya zo a harkar shi ya kamata ka burge shi idan ka burge shi a wasu abubuwa zai ga har yanzu da sauranka sai ka zo harkar da ya fi iyawa to in ka zo harkar da ya fi iyawa to kuma sai ka gigita shi a nan to in rawani ne a kansa sai ya cire eh sai ya cire na'am wala kun fi haizal mansuri kuma gashi muhayyizan abinda ake cewa tahayyizi wata kalma ce da malaman tauhidi sun fi amfani da ita cewa wato shay'un karki wani abu takkare wani abu ne a waje daya shine haidi to walin yakun fi haidil mansur gashi dai ba irin haizin maganganun da aka yi su a zuba ba ne ba a waƙe ba a sahala ala rabu domin magana da take a tsare ta fi sauƙi a rai wajen fahimta wa a alin makal wa kuma lilkulubi kuma ta fi saurin kiyayewa ga zukata kuma kuma ta fi wato jiyuwa a kunnuwa wa ala kuma ta fi daɗi alal afahami shi yasa alqur'ani ya kawo su da irin wannan salon kuma shi ba waka ba Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan shi yasa sai sura guda ya ce mata suratul shu'ara sura mawaka saboda laraba in dai ba a yi magana waka ba to har yanzu da sauran da sauran magana to shine Allah ya ce to ga surar mawaka amma mawakan nan Allah ya ce ga ni ga da waɗanda nake hudda ga waɗanda ba na hudda da su waɗanda suke ba abin da ba sa faɗa na ashiraranci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tar annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun Allah ya ce illa allazina amanu wa amilus salihati wan tasarrun ba'da ma zulimu to irin waɗannan mawakan su ne mawakan musulunci amma waɗancan allazina fi kulli wadin yahimun to wannan ba mawakan musulunci ba to saboda muhimmancin waka a laraba shi alqur'ani ma sai da ya sura waka eh to kaga shi idan zance zama a tsare a ka'idance da gwaninta da fasaha a ciki to fannasu ilaihi amyan mutane za su fi karkata zuwa gare shi da sauraro domin zai yi daɗin sauraro ana ɗaukan magana ana ajiyewa ana ɗaukan magana ana ajiyewa malamai suka ce in baka iya ba kar kai in ko ka ce za ka yi baka iya ba to za ka zama ba fasihi ba ba sa son mutumin da bai iya saja'i ba bai iya jinasi ba ya ce sai ya yi domin in ka ce sai ka yi to ƙarshe zancen naka kuma ya zama wato wa kabar harbin harbin wa kabar harbin irin garmancen nan da hausa suke ko in ka iya magana in ka iya salon magana ko kaga wannan ya zama ba fasaha su fasaha abin da zai yi saukin faɗa ya yi saukin ji kuma ya saukin ganewa duk zancen da bai zama haka ba to bai zama fasihi ba to saboda haka in baka iya jinasi ba to kar ka yi ka ce sai ka samo kalmomi iri ɗaya lafazi iri ɗaya amma ma'ana daban daban to ba kowane mai fasihi ba ne yake in baka da fasaha sai ka dinga tunani kalma komai lungunta komai tsawonta komai rashin daɗinta tunda ita kake nema ita za ka ɗauko tunda baka da jari waje ina bi ba za a cin mujizata baka da jari a luga saboda haka baka san kalmomin ba to in baka san kalmomin ko ka hago ai zaka samu matsala eh wannan ta darakatul baba hatta kallamatni falamma kallamatni kallamatni da zama kowace kowace kalma ko ma'anarta daban kallamatni da kallamatni kaga irin su daya amma ko ma'anarsu daban daban ya kalla gajiya kenan matunu kuma nan dantse kenan to ya kwankwasa kofa har sai da hannunsa ya gaji shine kalla matuni to kuma kalla matuni matar da take ciki ta mun magana kaga ai da wacce ma'anar daban wannan ko ma'anar daban to alqur'ani ya kawo irin wannan da yawa na nuna hazaƙa tunda da masana magana yake magana to a nuna musu an iya magana an ce wai mazala sallallahu alaihi wasallama wani ya ce ka muhammadu tun kana larabci kuma ka kuma wani ba abu larabci ba yace kamar me yace wata kalmar da kake faɗa cewa ku fara ku da kuma aswara wace wannan duk ba larabci ba ne mu mu san shi a larabci ba me kasora menene wato ujab mene manzala yace baka sani bai ce to zauna sai aka ce sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ga wanda tije zai wuce sai sai aka ce zo da ya zo shikenan sai aka ce zauna nan sai aka nuna mai inda zai zauna da tiye da kare yake tafiya sai da ya kai duwan wanzu za ta kai da dawo da wannan da wannan da wannan sai aka zagayo da shi sai da ya kai duwan wanzu za ta komo daga nan komo daga nan to sai ran dattijan ya ɓaci dama so ake ran shi ya ɓaci ya yi magana to da ya tashi da ke ya bin ƙasa wata al'arab a ta ƙasa ku biyu ana rajulun ku ba sai shi wannan sai ya ji balaraban nan duk ya faɗi aswa ɗin da rajulun kubar ɗin inna hala na shi'un ujab sai ga shi wannan balaraban tsohon nan duk ya faɗi kalmomin da wannan yake ganin ba tarkibi bane da larabci amma sai shi to ka kai ni ga balarabe ba ta ji larabawan su sun san irin wannan kalma abdullahi dan abbas yana cewa ban taba sanin ma'anar menene ma'anar wato fidratul lahi latifa Allah ta alaiha ba yace sai da aka zo shari'a wasu mutan kauye suka zo suna shari'a akan rijiya waye mai rijiya sai na ji ɗaya daga cikin su yana cewa anan ladhi fadartuha sai na ji yayi amfani da waccan kalmar ta alqur'ani cewa anan ladhi fadartuha ni na kage ta ashe wanda ya kage abu shine fadiru eh shine fadu wanda ya kage abu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu manzon da muka tura illa bi lisani qaumi yaran ku da shi muka sauka to da ko balarabe ne kai in ka zo ka fahimci wani abu to kai ne ka tsaya baka fahimta ba ka koma wajen magabata su gaya ma asalin abu to alhamdulillah ومن هكم والأهواء إليه أسرع soye-soyen zuciya kuma ta fi gaugawa ya zuwa gare shi in zance yana da tsari yana da daɗi sai mu kwana da